أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabilul guda da madaran inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka fi saninsa da imamul buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda imamul buhari shine ake bai taken amirul mu'mini na fil hadisi a sakul kutubul hadis shine na imamul buhari wanda wannan littafi al'adabin mufrad yana ɗaya daga cikin littattafai wanda imamul buhari ya rubuta ba su kaɗai ne babacin sayi buhari adabin mufrad ha akan bangaren tarihi da bai imam buhari ya wallafa littattafai a wancan satin muna na mun kare babe na 322 ko babe na 322 babun mallam yara bi hikayatul khabari ba asal shi muka kare muka karanta hadisi na 757 kenan yanzu zan mu hau sabon babi sabon babi shine babi na 323 babi na nawa 323 zan mu tashi hadisi na 758 hadisi na 758 sassan kan hadisi babu tuwa san min tuwa tarjama babin imam buhari tarjama babu ya ce babun man satara musliman man man satara musliman imam buhari yawa wannan babin suna na man satara musliman me yake ne man satara musliman wanda wanda ya sitirce asirin musulmi ai a yawa wadota wace rana muke muna ladi nawa ga safar sha kai ne milkewa sha uku sha hudu ga watan safar eh shi karatun wata sha uku kace sha hudu ga watan safar shekara ta 1446 wanda wancan satin mun kare babun mallama yara bi hikayatul khabari ba asan zamu tashi babe na 323 hadisi na 550 da hadisi na 758 babe na 323 hadisi na 758 kenan lamba hadisi satsan sankan sat babe turwa san ben turwa tarjama babe man satara musliman man satara musliman wanda ya sitirce as musulmi wanda ya yi ya sitirce musulmi ke ne kamar ka ga aibin mutum ai shi ɗan adam yana laifi kuma kuwa mai laifi ne annaba allah su ne kada allah yi ya kare su ko ba su mai amma dai ni kai shi ita kowa mai laifi ne kenan in kaga aibin mutum ko laifin mutum ko ka leko mutum a wani guri ko kaga mutum a wani guri inda bai kamata a ganshi ba kenan ba watsa haske zaka rika yi ba wani ya shi kaza wani ya wuta kaza wani ya yi kaza ka sa al'adar da kai wanda in sun ganka mai sun bayan ka wanda eh al'adar mutane ne wanda yake rawa in yanka ba zaka ba wani guri sai ya bayan ka yadda ka san cid aka turo shi a kanka shi bai iya da laihin shi ba yana leko na wani shi ko na in ku gane kamar rage ma ne kima tun da kai baka sani ba kawai shi in ya ganka wani wuri ya buka kana samu a cikin al'umma irin wani don ki raba kawai kenan inda zaka je nema yake wani aibin mutum ko wani laifi ko wani tuntube ya yi ta watsa haske a gari da unguwa shi ko da kowane abubuwa wanda a can baya jin mai bayani ka kiyaye abu biyu wanda in kana yin wannan abubuwan kan ka mutu sai Allah ya jarabce ka da su na farko duk mutum abin da yake in ya mutu shawa kanka lafiya mutum ya mutu shawa mai lafiya kaka tsaya kana wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza na biyu duk mutum ya wani aika-aika ko mutum mai daraja ya tuntube ai da kai tuntuɓar rayuwa wadda ƙadara ce ta haɗuwa wani mutumin kirki mutumin daraja ya yi wani tuntube a rayuwa to ka kiyaye ba za haske shi ma duk wanda aka samu wani ya yi wani tuntuɓar rayuwa ko wani ya yi wani aika-aika ko wani laifi wata ƙadara ta haɗo wani kai kuma aikinka ba za haske daga an zamna a fada a gari a majalisi baka ji abin kuma da wane yi ba baka ji abin da wance ta yi ba baka ji abin da wane yi ba to in kana baza wannan hasken baka barin duniya sai Allah ya jarabce ka da irin wannan lahi mun gane ta yi ciki ina roke ta yi ciki tsakanin talawa da ubangijinta in ta tuba Allah mine ne gafurur rahim Allah sai ya yi mata amma dai kin zo kina ta watsa haske ai wance ta dauki cikin wata biyu wance cikin wata uku waye mata cikin wani ne mata wani kaza wani kaza kina ta baza haske a gari majalisi majalisi zamanin wasar kin nan ku kin watsa an watsa can kin rubuta an rubuta can kina targe mata laifi sai ta yi wannan watsa hasken da ke ladan da za a bata ya shi ma laifin cikin da ta yi kenan yanzu kaga ai al'adar mu ce daga mun ga aibi so muke muji aibin wani yayi wani aibi mai tawatsa haske ko musamman mutumin wani mai mai daraja ne ko mai kima ne ko wanda ake mutuntawa ne kawai neman aibin mutum ake shi ne ai su masu layin da suke cewa sa'ida ai haka yi da kawai sa'ida da ko wanda kawai aikinsu kawai sa ido ko a unguwa ko a gari ko mai kawai su sa ido suke su ga kayi wani abu su watsa haske to wannan ba a san shi abin da ake so shi a musulunci mutum in ka ga yana wani laifi ko yana wani aika-aika ko yana wani abu wanda bai kamata ba in ka iya ka kote shi daga kai sai shi kamar nasiya ka kai wannan shi ne mara amiku mun kada fali gairu in ka iya in ba ka iya ba kenan ai da ba ka ce in ka ga mugun aiki ka yi mai na farko na farko in ka ga mugun aiki ka yi mai ka da hannun ka ko ko kuma da bakin ka ko to in ka ga mutum yana wani abuwa sai ka kote shi daga kai shi ka gaya mai in ka ga ba ka iya ba wannan ka sha kanka laye kai shiru kai ba mai wa'azi ba kai ba turo ka aka yi ba kai ba mai garin unguwa ba kai ba wannan ba amma daga mutum kai ta sa mutane ido a unguwa ko kuma duk wanda wani ya leka wani kana samu ido ko kuma kullun kana neman laifin wani dan ka je ka watsa haske to duk mai wannan abin mai neman laifin wani dan ya watsa ko kuma dan wani yayi wani aika aika kana so ka watsa a gari to baka mutuwa sai Allah ya jarce ka da wannan laifin da wanda ake kiyayewa shi wannan fage ne na mi da kiyayewa shi ne muka ce duk mutum ya mutu ka sha mai layi Allah jikan shi duk mutum mai daraja ya yi wani laifi ko yi wata tuntuɓar rayuwa ka wasa ba za haske abin da zaka kaɗa ga hannu wannan ƙadariya da ta faɗawa ne Allah sa ta zo mai da sauƙi mu kuma Allah kiyaye mu ba watsa ba zaka yi da ka tsa wannan majalisi ka ji abin kuma da wani ka tsa can ka ji mugu abin kuma da wani ka yi gaba ka ji abin da wani ba ku da labarin wani ba ku labari yanzu wata kaza ai da yawa wancan ciki yanzu su watan ta hudu watan ta kaza watan ta kaza kai ta watsa haske a gari kenan kaga wanda suka aika aikan ma kai rige musu ne kake ba sai ba kana rige musu ma zunubi kenan dan wanne cewa man sattara musulman so ake duk in ka buga wani aibi na mutum musulmi yayi kai me ka sutuci kamar wancan satin ai mai bayani akan gulma wace gulma ce ake bayanin ta ai mai bayani wancan satin kenan gulma ba ko gulmar da take da kai awance satin mun zana an kaga kaza kaza ta ka yahudi amma da da tsankanin ni da kai kai da ita shi da ita so ake duk abin da mutum yayi ka kiyaye ka suturce asirin musulmi dan uwanka in kadara ce ta wada shi ka kiyaye kai addu'a Allah kiyaye ka Allah kiyaye shi kai baka yi karin ta ba ita bata yi karin ta ba shi bai yi karin ta ba Allah shi ne mu gaba da kenan wannan shine tarjuma baban da ka man satarawa muslima a cikin heka hadisi na ruwaya da a cikin isnadin zagwa da wani mai suna abi haisan shi wannan hadisin isnad din shi da if ne lami su bitu mai rasul sallallahu alaihi wasallama amma dai tarjama baban sahihiya ce tunda hadisai sahihai sun zo akan asirtice asirin wa musulmi amma dai da yaka anan da da kai an abi haisar gina imam zahabi yake cewa la la yu'rafu bihi ba a san shi ba kenan daga dalilin wannan abi haisan ja layi daga ne da aka ce hadisin nan lam yusbitu min rasul sallallahu alaihi wasallama amma dai ma'anahu inda tarjumatul bab ma'anahu sahiha kuma a cikin abin da ya hudu ma hadisin da kai wa'annan abubuwa daga ciki wanda bangaren abin yana muwafaka da hadisai sahihai sai ya ce
قال المسلم رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيد عن كعب بن علقمة عن أبي حيثم قال جاء قوم إلى عقوبة بن عامر فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون أفنرفعهم إلى الإمام قال لا سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موعودة من قبرها muka ce isnad hadisi hadathana bashir bin muhammadin qala akhbarna abdullah qala hadathana ibrahim bin wa nashid an ka'ab bin alqama an abi haisam jalai shine la yuhu bihi kenan dalilin wannan abi haisam du'if alhadis qala shi abi haisam yace ja'a qaumun wa an su mutane sun zo ila uquba bin amr sun zo gurin ukuba dan amir faƙalu sai suka ce inda lana shi ranar muna da wa'ansu makwabta ya shirgu suna shaye-shaye suna shaye-shaye ka wani biya wani mai wa ya fa'aruna suna aikata kaza kaza kaza amma a fanar fa'ukum ilal imam mun je mu daga zancen mu kai wa shugaba kamar mu kai mu ne ƙarin su babadi ƙala sai shi ukuba ya ce la ka kuyi wannan sami ita rasul sallallahu alaihi wasallama ya kudu na ji ma'aikin allah mai tsira da amincin allah yana cewa man ra'a min musulmin aura duk wanda ya ga al'aurar wani musulmi ke ya ga laifin wani musulmi fasa taraha ya sitirce ta bai watsa haske ba kana kamar ahaya ma'udatun min kabariha zai kasance yana da ladan kamar wanda ya raya ma'uda ya niya karama wanda aka turbude a kabari ya zo ya raya ta fasa mutu bai hudu ta za ba shi ladan wannan kenan wanda ya ga wani aika aika ko wani laifi na wani wa na musulmi dan uwan shi sai ne sai ya suturce bai je bai watsa haske ya gan shi ya yi laifin to wannan yana da ladan za a bashi kamar an je an binne mahuda ce haka ce mahuda kamar yarinya karama za a binne ta an binne ta ka zo ka tarbo ta ka ceto ta ka huddo ta kai su bekin ta kenan za a baka ladan wannan shine kana kamar ahayal mawudatu min qabriha kamar wanda ya raya mawuda ne a cikin kabarin ta an sa an binne ta ka zo kai kalalubo ta to anan me zan mu gane a wannan hadisi mu je wa in kula da sanadi me zan mu gane a wannan hadisi kenan nan wajen laifi da yace inda lana jiranan muna da makwabta yashrabun suna sha kenan suna shan giya ko na abuwa wa yafa'aluna suna aikata kaza kaza amma afanar fa akwai bidal imam mun daga zancen zuwa shugaba mu kai kara ko na abu alala sai ce shi yace a'a yace me yasa shi wani yace masa a shi sahabin yace dan naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mara aminkum mara aminal muslimu aura wanda yake al'auran musulmi ya sitince ta kamar wanda ya raya mauda ne da kabarin ta kenan zaka gane to ka gane ba kowane laifi ne ba shi sa ido da ake yi sa ida wanda kai inda sa idan wajibi ne a yi shi da kuma inda sa idan haramun ne a yi shi a wancan karatun na gulma an yi bayani da kai abubuwa wanda in ka gani wannan wajibi ne in ba ka yi ba ma laifi ne kai misali yanzu sai mutum ya zo ungoku da ya zo ungoku sai ya zo ya aza wani tebur haka da ya aza tebur sai ya zo bacin sana a wiwi da sai da wiwi a yaran unguwa ba abin da ya mun gane ya aza tebur tebur ina shi kawai a boye kawai sana'a ne ke wiwi yake sai da duk yaran unguwa ya sai da musu na nesa su zo saya kuma duk unguwa an sani to kaga wannan wajibin 'yan unguwa ne da mai garin unguwai da malaman unguwai da manyan unguwai su je su gaya wa hukuma a gyara saboda wannan banna ce a unguwa biris ne wanda zai haukata unguwa kamar kashe su ne yake zai kashe samarin unguwa da ransu kenan wani dole a ji a yi a kau da kai kaga yanzu da ko irin wannan yanzu an ga wani na aika aika irin wannan kamar wani sai da kwaya ko wani abu a unguwa in aka ce aje a hudu sai ga wani da kasa yana cewa ku tsurko gare ku kawai shiga shigula ina ruwan to shi ko wannan a musulunci tahiya ake a hudu tunda shi wannan hallaka ce ga unguwa kun san ita yanzu wannan zaman da muke ciki irin kayan maye da ake shaye-shaye kala-kala irin su munafihat da munashatat da sauransu dai da muƙaddarat da sauransu kowane da sunan shi iri-iri ne mu yanzu can da muka da muna yara aimi aka sani giya aka sani ko giya ce mutum zai sha ya zo yana so ana mai sha ana yayi su yayi maye ko to amma dai ai ita giya da ake sha wancan da irin kayan shaye-shaye ne yanzu ba ɗebo su kewa ita giya wancan da ake sha bata in bata cika juya mutum bata haukata shi ita giya kawai ka kwade ne a lokacin ta hudda ka daga hankalinka ka yi shirme shirman ka kai wani abubuwa ka samu zunubi ka a wuce gurin ko ita giya wancan ta sani amma dai shi wannan kayan shaye-shayen nan in ka ba shi ƙarfi ba kai ba kai labari kwata-kwata mahaukaci zaka zama eh kama wannan shi haukacewa zaka yi kenan shi wannan kayan shaye-shaye wannan na zamani na bushe-bushen nan da shi da giya ma ba ɗaya ne ba ya hi giya hatsari shi a musulunci dukkan muskarin duk wani abu mai sa maye menene haramun ne to amma da aida zai ga a unguwa ko a gida wani tashan giyan shi ya je can gidan giyan shi sha giyan shi ya zo yana sukin shi a unguwa ya je gidan shi amma dai wata rana sai labari ya fasa ya zo yana nan kila ya zama tuma wani ladanu ko mai abuce gudun ko amma dai bai haukace ba to shi tsayen nan yanzu wannan ta hayakin nan waiwaiwakin nan kala kala ita haukacewa ake ita ce siyarta ba ɗaya suke ba da wancan ita in ka saba ita juya ma kwalluwa take in ta juya ma kwalluwa kuma ƙarshe kawai mahaukaci ne zai a unguwa ko kuma ka girma ga kanan kai ba mahaukaci ba kai ba mai hankali ba unguwa ai kan lura ga jin masha Allah ta eh zama kai kai ba mahaukaci ba kai ba mai hankali ba kuma abun shi ita wannan kwaya kayan mukaddar da nuka sha malamai suka ce ko haukacewa kai ba alƙalami yana kanka ai can ai rufe alƙalamu an salasin ne ko an ɗauki wa mutum uku alƙalami daga cikin wanda aka ɗauki alƙalami aka ce da mahaukaci sai ya warki to malamai suka ce mahaukaci namu na kwaya wiwi wannan in ya haukace ba ɗauke mai ba saboda gangam ne kai kan shi buga ya haukace kenan kaga wane ne mai banna shi wannan wanda ya kata yake sai da yara unguwa shi ne mai banna tun da ya biya sabbaba hau ya bata ma rayuwa ne kwata-kwata ba ya bata rayuwa ɗaya biyu uku hudu biyar shida ya bata musu rayuwa ko mafi yawan su masu yata ba sha baske kawai ya yi ɗan tebur ɗin shi ne ya yi zane a unguwa da tarbiyyar da ake yi na ka zo ka sinna ya sinna ba ka san wa ana yi angoyi in ba bincike ba kai el sunna ta ake dama ka sunna yi sunna kowa ta yi kuma dan jarawa duk yaran nan kowa san inda ake sai da ta yanzu wani karni da aka ce kowa da an san inda ake sai da ta akan hukumar tana yi tana yi ma abin ƙara ci gaba yake kenan shi wannan hadisin da yace a kare sirrin mutum in ga mutum yana kaza yana kaza yana kaza kaka wani ba irin wannan ba ake wani irin wannan banna ya sa'auna fil ardi fasada ko to irin su wannan fallasa ake faɗi ake lallaba ka kaga in dai kasan zaka hudi haƙi na farko a hannun mai garin unguwa yake mai garin unguwa a hannun shi yake haƙi na farko haƙi da mitu kwana a zo manyan unguwa malaman unguwa da latijan unguwa amma da yanzu sai ka ga kana gani kowa sa ido kasu zo su ma rashin kumya ko kuma kakka wanda kasa ya zo gaya musu ko kuma wani ya zo ce ma tsirko ne ake duk irin wannan to amma dai abin da za a gani aibin abin za a leda yana sai mu gane nan da ya ce inna lana jiranan muna da wa'ansu makwabta ya shirabuna suna shaye-shaye suna aikata kaza mu kai karin sa yace kaku kai to yana ne ba irin namu bane zamani wannan shi wannan zaka doka ma hadisin kamar yanzu misali dan makocinka ba kwata unguwa yake ba ba kaza shi be yake ba kaza be yake yake shan gishi irin wacce ina ruwanka bakin ka bi zaka be nasiya ka kote shi ka mai nasiya amma dai ai bai bata ba society bai bata ba unguwa shi ne muka ce da aiba da kwai da a da da muna yara mun kan ku ku isko ba da kwai mashaya da dama zaka je gidan giya ka sha giya ka zo ka kole kai ta so in ka unguwa ka shiga gidanka yanzu an wuce gudun da sun bari kuma amma dai ba su yi ba mi ba su haukace ba tunda ita waccan giya da wannan ba ɗaya ne ba da wannan jarabar ta yanzu dukkan su kwaya dukkan su dai muskar ne dukkan su haramun ne amma dai ta yanzu ta yanzu ta yi ta yi hatsari ita haukata take kwata-kwata ka zaman sunan ka mi mahaukaci a kashe kuma ka kalli din mai shan tagari zai tashi ba arabin ba bokokin ba kaza ba ba ba ba da kagan shi kakari kuma biki kawo na shashayi me yake sa shashayi abubuwa dama na harko na harko da korishin aiki ai wa'ansu kayan shashayen munabi hatimi caza ka ne suke kana cikin da wurare ta ma sha biyu ba aiki baka da kobi komi ya tsaya in ka sha sai su canza ma kulluwa sai daga lafiya laukake da kai da mai miliyan duk ɗaya kuɗi shi ne wani wani ƙwashin ta wata munafihar ko kuma munashatat ko kuma ta sama wani nishaɗi eh ta sama wani nishadi da jin daɗi baka da kobe ga kana sai ka zamna amma da yanka kora ta ta sama wani nishadi kana ji duniya tama da kai da mai miliyan guda duk ɗaya kuke to wanda duk ana samu ana ce musu munabbihat da munashatat wanda duk wani mai muwar fa na kullo ka sai su huduma shi kuma duk wani nishadi sai sa mai ta amma da aljihun ba gobi eh ba gobi eh ko kuma wani na aiki ne za a yi wanda kuma ka sha ne kai lebar nan ta ƙara ma ƙarfi in aikin ka za za a yi sai ka yi dubul ɗin wannan to ita dai da munabihat ɗin da munashatat ɗin da da duka uwa su ɗaya da ke duk haramun ne eh da muzakkirat ita wadda ta kama da firansi in ka sha ta ita abin da ka yi yalita ma sai ƙwallo ta bada eh can ba abin da ka yi na yalita ma sai kwallo ta rika cazuwa ka rika lokacin kana busa ko misali ko kai wani abuwa kana da shekara ka sai ta rika baka kwallo ka ita ai kwai iri iri iri iri iri ce kowace da aikin ta to mu kuma yanzu mutanen mun sun zo suke ko buga ta suke su ta sha dama haramun ce kuma su buga ga yunwa a ciki ga ga kuma ka zo ka buga wannan masu ka sha kwallo ka caza ta kawai ga kanan a tsaye ma ka ci da kaya eh a fefure ma ku ci da kaya abin da yake kashi hashtag tilili rishin aiki ne musamman mu jenis din mu rishin aiki ne to rishin aiki ne da tarbiyya to me rishin aiki da tarbiyya kuma mu jenis din abin da yake sa su shaye-shayen da kai girman kai ai ba san fursan ne baban mu da aiki ai jenis din ba san fursan ne ba ta da aiki ba girman kai da yayi yawa a cikin mu kuma wannan al'ada mu ce musamman mu ɗan nan al'ada ce muna da wani al'ada na girman kai wanda kowa ya tada je ki duk wani karamin aiki ya kare shi ai da kwai yanzu duk wata karamar sana'a an kaga ana yin ta ana tura kura ko ana sai da wani abuwa majority da suke yin ta ba a yakin garin ne ba sun rena mutane sun zo suna kofar gidansu sun aske kai suna shaye-shayen ka wuce suna cima ba kauye har ka je ka yi kuɗi ka zo ka wuce ka zo 'yan matan da suke so a unguwa ka aure musu ya aure ba haka ne ma eh tun da kai ɗan garin duk abin da aka ce sai ka ce kai kana gaba kayi ba mu yaran wanda suka taso a gani bero ma hau bai hawa bero ma ya rena ya yi tallakan kada eh ya tura kura rika kwashe shara je zuba daga ya ilkatar mai shiga kore shi daga lakwal wallahi bai wannan sai dai zamna a gida in ayi toma ce zazzabi bai ba daɗi ko tsanwan miya ce ko kaza ce ko kaza ce daga nan kenan zo da za a shekara na sati sati na ɗauke uwa da na baba daga nan sai a huce gurin eh kenan kaga rashin aikin mu ma da kwai girman kai yayi ba zai ai abu tunda DJs din mu mafi yawa masu tasawa da wuya irin wannan ƙananan sana'a ga yana ai a gari ana tura kura ana sai da kankana ana sai da fam ana sai da banan ana sai da doya a kura ana tura kura ana kwasar shara ana zuwa ai labor jikka biyu a yaran mu bus yayi in ka kalle shi ma kace kallon samar kasa yayi dariya ya kare na shi ma a cikin 20 a cikin 20 yaran mu ka samu goma si belo ha wani belo ku sabe da gina kai bai hawa belo wani bai hawa yari na ko kuma yanzu ka samu yaro zai ga yara an sun zo karatu sun kai matsayin har jami'a amma dai bai hana yana ani da lisans yana ani da kaza yana zuwa yana lebura da hero yana samun kuɗi ko kuma yana sai da kankana a kofaɗi ne mace ko kuma yana sai da kaza to amma dai ai mafiya ku dubu ku duk ba ku dale dale nan da wuya ku eh a kabu kabu na barazana yana mutuna eh wannan barazana ne aiki na kyau suna irin dai wannan kenan ka zo kenan sai mu gane abin da ya je rashin aiki girman kai ma yayi bazi girman kai ya shiga da girman kai ya shiga sai aka ce ba aikin kayi da kudin kwana biyu ka tirim aka kore ka turwazim aka kore ka ka zamna ko kuma dogaro da gwamnati kai kana gani sassa gare ka ba list kaza gare ka ita gwamnati ba ta doke ka ba can ba doke ka ba sana'un goka ka kasa aikin uwaye da kakannu ka kasa aikin da ka gada ka kasa ai yanzu sosai sai mun kaje kowa ba da kai aikin da ya gada ba yanzu wani baban shi ba tele ne ba to duk tsahin teloli na garin na ina diyan su sun yi tela wani baban shi ba metir ne ba magini ina tsahin leburori ɗiyansu yi leburorin wani baban shi ba mawuci ne ba ina ɗiyansu sun yi wannan kenan ai sun yi mi duk sun rena baban ka tele ne kare yin tele kenan sai ga sai yan waje masu su su yi duk wannan sana'a su samu arziki a garin naku su yi gaba ko kuna nan ko yan karkara so su yi a garin naku su yi sana'a su tahi kuna musu kallon ƙauyawa su ko su ne uwayen gidanku a gaba yau tun da wanda yake da kuɗi shi ne yana tura kura yana sai da kankana a unguwa kuna mai kallon ba kauye in an wayi gari zawa gidanku zai a bashi biya ma kana mai shaida bari ka zuwa cin tuwo haka ne rayuwa kana ganin shi yanzu yana tura kankana yana sai da kaza yana sai da kaza kana mai wani ba kauye ba kauye to da ya zama wani abuwa a gidanku za a bashi biya kai kana nan sai dai ka je ka sha mimido a gari eh to kenan duk wani abubuwa abin da yake sanya shi na rashin sana'a na samari girman kai yayi ba zai wannan eh kenan kuma abin da ya kashi shi rashin shan kwaya sakaki na uwaye da rashin tarbiyya da rashin sa ido ai tarbiyya da uwaye sa ido ake kabri da ba'adi duk inda ka shiga ana sa ido yanzu kuma duk ba sa ido kenan wannan da ba sa ido kuma da duniyar mu ta zo ga talauci yayi yawa kenan wannan shi je janyo wannan kananan iskanci da muke yi al'umma ta rikice duk al'umma ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza wallahi musta'an shi da ya hadisi bai karanta da mu a sitince asirin musulmi ba a sa musulmi ido amma da irin wannan aika-aika wadda za ta bata al'umma ana mi ana fallasa ta abu sai na gabe ci ya kare ba babun sai je babe na bai ce babe na 324 hadisi na 759 ya ce babun kaulin rajul faɗar mutum halakan nas mutane sun halaka hallaka tana zuwa maka da kalmar mutuwa ko to nan kuma ta zo da kalmar hallaka ta Hausa kamar kaulu rajul mutun yace kai wani sun hallaka ko yanzu kamar unguwa ko an su jama'a ko wani mai da suna shaye-shaye nan ko an suna wani abubuwa sai ka ce ai suwa ne sun hallaka sun lalace ko suwa ne ba su da rabu ko wani kaza ba abin wani duk laifin da ya kai mutum duk laifin da al'umma suke baka cewa sun hallaka sun taɓe ba a sani ba ba a san macito ne ba sai miya ta kari kawai kai dai kai adda Allah shirye ka ya shiri zuriyarka kuma su masu yin wannan Allah shirye su ba ka gaba yanzu a unguwa wani jama'a sun zauna suna ta wannan shaye-shayen ko kuma ka ganta wata kasiyatin ariyatin ma'ilatin ma'ilatin ka ce wanta ta hallaka ko wannan unguwa sun hallaka ko wa'in wannan fada sun hallaka ba a wannan shiriya ta ubangiji ce kai dai ka yi mai ka yi wa'azi ka yi adda Allah kare ka don kuwa bai kare wannan ba sai kare ubangiji shine buhari ma wani babu yace qaulul rajul fadawa mutum halakar nasu kace mutane al'umma sun halaka ba ta al'umma sun halaka shine kama wani hadisi yace حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم حدثنا اسماعيل وانا اسماعيل انا تبع اسماعيل بن ابي اوي اويس kawun imam malik ne da wani ce hadisi ne malik malik wannan malik dan anis sai ce an suhail bin abi salih an abihi abihi kin shine kenan abi salih an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi anna rasul sallallahu alaihi wasallama qala idza sami'ta idza sami'ta idan kaji idza sami'ta wa rajul idan kaji wani mutum ya ƙuli yana cewa halakar nasu mutane sun halaka fahuwa fahuwa kafin nan bidama au bilfata kasara bidamma bidamma bidama ce ba damma
fahuwa a halakuhum ko kuma fahuwa a halakahum ahlakuhum to to ita wannan fahuwa a halakuhum fahuwa kafin nan dokata tana zawa da damma tana zawa da fataha amma ashhur in magana a hadisin ta zawa da damma kamar nan duk da damma ta zo kenan sai yace nan idza sami itan rajul idan kaji mutum ya kore yana cewa halakan nasu mun tare sun halaka fa huwa ahlakuhum kenan bi mi bi damma kenan shi ne ya fi su halakai amma dai bi damma shi ne ya fi su halakai in ka maida shi kuma fa huwa ahlakahum bi damma kenan bi fata kenan shine sababin halakar tasu yanzu dai ya dauka fasara kenan kenan in kaga mutum yana cewa suwa ne suwance unguwa ne sun halaka to shine shine ya fi su halaka ko kuma shine shine sababin halakar su kenan imma bi damma wa imma bi fata in ta zo bi damma ai ashadduhum halakar in ta zo bi fata huwa sababu fi to to nan abin da yake ne kenan me wani hadisi ya kanta da mu kenan ba ka ga mutane baka ce wa'annan ko wannan kote sun halaka ko wannan yan hada sun halaka ko wannan unguwar yan sun halaka dan dalilin wannan wani laifi da suke baka faɗin wannan mutum yana faɗin wannan abubuwan ka ce wane ya halaka ko wa'annan sun halaka ko wannan unguwa sun halaka ai mutum yana faɗi ne malamai suka ce sau ba abu na farko kana faɗi ne ta hazunan alhalin nasu don bakin cikin halin da suke ciki kana haɗi na farko don ta hazunan ala halihim don bakin cikin halin da suke ciki kaga su ga sanan mashaya ne su sha kaza su sha kaza su sha kaina kaga wannan kenan kana bakin ciki ne sai ka ce wa'annan sun hallaka ka hudu abu na dami don bakin ciki na biyu kuma ana mutane suna hudu wannan ala wajhil ijab akan ala wajen ijabi bi nafsihi wa ibraz nafsihi mutum yana faɗi dan ya jiji da kai ya nuna shi yake kan gaskiya wannan kuma a bace suke kenan wannan gasa nan in iska ne mashaya ne kaza kaza kai kuma ga kanin ustazi ne kaza kaza ka rika yi kana buciya da dan asoke kana cewa wannan ai san halaka na bi kenan ko na uku kuma mutum yana faɗi ne akan ya ga mutanen kamar an ɗebe kamna an yi inni da autuhum an yi na annabu nuhun an yi indi da auto hun shaharan wa alantu wa asalantu duka an yi musu shirwa sai ka ce wa'annan sun halaka kenan a kauli a magana uku ne ake wuri ta farko muka ce ana cewa mutane sun halaka akan dan bakin cikin abinda suke yi na biyu kuma an suna hadi dan dan kai mai hadin dan jiji da kai kana ga kai kake bisa gaskiya ka gwada kanka kai a shiryayye na uku kuma dan ka ɗebe kamna kana ga wannan mutanen da wuya su daidaita kai mai wa'azi ka musu na annabu nuhun kayi kayi ba su daidaita ba sai ka ce san halaka to malamai suka ce dukkan wannan ukun ba a so a wani wadda ake hudin dama dama ita ce ta farko wace ta farko dan bakin ciki abin da yake bakan dama ciki kullun zaka huce zaka je gurin aiki ko makaranta ko masallaci ko me su suna zaune suna me suna shaye-shaye suna kaza suna ta busawa sai ka ce wa'annan kai wannan halakaku bar su wannan halakaku bar biya su kenan kana hudu abin dambi dan bakin ciki ne kake su daidaita to wannan shine malamai suka ce dama dama ba laifi amma dai baka cewa jama'a sun halaka dan jiji da kai kai kaga kai kake ban kan gaskiya ko kuma kai baka iya cewa mutane sun halaka dan kana ga ɗebe kamna kama busa shiri ba dan shiriya kan wa take kan Allah take kenan a wannan biyun baka baka wadu wannan dan wannan hadisin wannan muslim ya hudo shi bai ce muslim imam na malik ya hudo shi amwada dan wannan malik da ya hudo na hadisin amwada sai yake cewa idza qala tahazzunan bima yara minan nasi la ara ba asad in mutum ya ce mutane sun hallaka tahazzunan dan yana bakin cikin abin da suke yi ne bakin ciki ne ke ga komi ga sanan kawai ga sanan sai an gile ki bakin ciki sai imam na malik ya ce bala ara ba asan babu da shi wannan in ka wadi akan tahazunin bakin ciki amma da sai imam malik yace wa iza qala ijaban bi nafsihi wa ihtiqal lin nas in kuma wadi ne dan kai jiji da kanka kai kai kai ne daidai kai ne shiryayye kai ne ustazu kai kake gane komi ka wadi wannan daura kace wannan basu wannan halaka kun mu je masallacin ko mu je makaranta wannan halaka kun basu to imam malik yace wannan ko huwa makruh shine ba a san wannan kenan ko mai wa'azi ko dan unguwa ko wannan baka cewa mutane sun hallaka sun lalace ba a wannan sai dai in akan bakin cikin abin da suke sai dai yi fata Allah shirye su baka hadi ba dan jiji da kanka kai kake kan hanyar daidai baka hadi ba dan kawai kai daidai kamna kana kan sa shiri ba dan shiriya shiriya ubangiji ce in ka karanto tarihi musulunci zaga duk sahabban nan da farko musulunci ya suke amma ne da a ƙarshe a ƙari ba su ne manya ba suka daga musulunci wanda suka wa annabi kaza kaza kaza kaza kaza duk ba su suka suka musulunci suka daga musulunci dan wannan mutum duk aika aikan da yake baka san karshen shi ba kamar bidan da bahaushe yake cewa ba san muci to ba sai miya ta kare haka ne eh wanda yake ganin shi kaza kaza inna wata nan shine kaza kaza Allah shirye mu gaba da sai ce babu babu nawa 325 ce la yaqullu li munafiqun sayyidun ba a cewa munafiki shugaba ya yace la la ya kulko ba sai ce ba ya cewa ba li munafik ba ya cewa munafiki sayyidun shugaba sai ka hadisi na 760 yace حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هاشم قال hisham بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل wannan ruwaya baitin ta zo na adam na furat daga cikin ashabus sunan abu dauda ya hudo ta kuma hakim ya hudo ta a cikin mustadrak kuma ga ta nan buhari ya cika ta cikin adab na furat ya ce hadasana aliyu bin abdullah kala hadasana ma'azu bin hisham kala hadasani wa abi an kattada daga kattada kattada kuma yace an abdullahi bin buraida shi kattada ya samo daga abdullahi dan buraida heci an abihi daga baban shi kenan wa buraida din kale yace kala rasul ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace la taqulu katta ku ce li munafikin ku cewa munafiki sayyidun shugaba ba in yakun sayyidukum idan munafiki ya kasance shine shugaban ku menene faqad asahattum rabbukum to kun kusatattar da ubangijin ku azza wa jalla mai girwa da boya fasara hadisi la taqulu باسم المنافق la taqulu li munafikin sayyidun katta ku cewa munafiki شغبا fa innahu in yakun sayyidukum idan munafiki ya kasance shugabanku faqad asahattum rabbukum to kun kusatar da ubangijinku azza wa jalla mai girma da buwaya to wani munafici wani munafici yake ne ko ma qur'ani dai aka ce idan munafiki na fimi الترك الأسفل fi darkil asfal ko نعم.
munafikai suna kasan kasan kadarko na wutar jahannama to ko wani munafiki لا wani munafiki الظلم wane ne ko munafiki aka rauka labarin almanci wani munafiki
ب-
ai inda munafiki na ce fi a kasan ma ne darkin kasa ko kasan kasan ka doka wuta ake munafiki to wani munafiki ne ke wannan kuma da nan wani munafiki yake yawa jazakala munafiki kishi biyu ne kalmatin nifaq aina aka samu ta minan nafiq ne kalmar laraba suna ɗauko kalmatin nifaq daga نعم.
nafaka ko kuma nafik nafik shine aka ce nafika mai gidan wannan wannan mai kofar ne nan gidan kurege gidan kurege shine nafik ai kurege yakan kofa guda biyu ko in yayi kofa nan sai zo wata s- nan ita bai bude ta ba amma dai ya gat take da budewa da ka kuro shi sai fata wuta to wannan kofa ta biyu ta kurege ita ce da larabawa suke ce mata nafik tun da an yaudara ce e kai kana ka danne shi kai kana ga yana ci ko shi ko ya huta shi ma wancan munafikin kai kana ga yana cikin musulunci shi kuma ya huta kenan asalin kalmar larabawa sun dauko nifaq min kofa kure yin nan da biyu نعم wanda yake yin ta gaf da kasa wanda fuk ya tsaye ita ce nafik munafiki to kalmar nifaq kamar yadda malai ce munafici kishi biyu ne shi munafici a zahirin shi gaba daya kawai ka bayyana abin da ba shi yake a zuciyarka ba to munafici ya kasu gida biyu da kwai munafici itikadi da kwai na munafici al'amali munafici itikadi shine wancan na izaji akal munafiqu na qalu na shahadu innaka la rasulillah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazun wanda shine itikadi eh wanda wannan kwata kwata ai sun bayyana su musulmi ne alhali su منافقين munafikai ne ko to wannan shine ake cewa al-munafiqu nifaqul i'tiqadi kuma shi ko kuma a ce mai al-nifaqul akbar shine babba kenan wannan darkin nan wancan ake ni kun gane darkin da wannan da ba wannan ba da muke koya yara idan wa in samu wasala kai kai wannan wannan in ya tuba la ya launi eh kenan i'tiqadi wancan wancan idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulillah wallahu yashhadu والله wallahu shahidun ko يعلم to can dai ga sunan surorin sa dama to wanda su ne munafici na itikadi wanda yanzu a ce musu kalmar zamanin malamai su a ce musu zandikai wanda zai zandikanci ko izgili da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko izgili da addini ko iz ko ka shiga musuluncin dan ka cuci musuluncin duk wannan munafici shine munafici itikadi ko kuma a ce al-munafiqul an-nifaqul al-akbar babban munafici to wannan shine yakunu sahibu ha في الترك الأسفل fitarkin asfal kuma shi ne ya kuruji sahibu haminal milla shi ne yake mai ita yake wuta daga cikin musulunci kishi bi na masa- na manafici shine manafiki asgar shine al'amali shine al'asgar bil amali wa jawari wanda ake manaficin daga banka amali kawai shi ko wani nufaful amali suwa suke shi suwa suke shi a'a suwa suke mana- munafiki da amali musulmi musulmi suke yi ma mummunai ma suke yi shi mummunai suke yi shi wannan sahabi huzaifatul yamani wata rai wannan sahabi huzaifatul yamani sai ji wani ya daga hannu yana cewa Allah ka hallaka munafikai gaba daya Allah ka hallaka munafikai gaba daya huzaifa ya ce kai ishuru in Allah ya karɓi wannan addu'a taka a hanyar garin ku baka kuwa ba eh baka kuwa ba haka ne ma to kuma ma idza hadasa kazaba wa idza wa'ada halafa wa idza min to mi hara to ka kalli kowa tsakaninka da Allah wani aka raba kalla mutu eh saboda Allah dora ta kan kowa aka zo aka ce dummi wannan guda uku Allah halaka shi wa za a bari a duniya a waccan zamanin ma Huzaifa yace ka yi shiru saboda an halaka su hanyar garin ka baga kowa ba balle yanzu duniya ta mu wannan idza eh yanzu kai a za ka ce wanda a hallaka wannan munafikin to wa zaka bari a duniya illa ba a ce ba duniya kullun da kwai na gari mu gane duniya kullun da kwai na gari eh ayatul munafiqu yace salasa guda nawa uku ai duk yara kowa ne jibo to na farko yace mi iza halasa idan yayi magana yayi karya na biyu in yayi alkawali ya saba in an yarda da shi yayi yaudara ga wancan kuma mai guda hudun wa iza ha sama in yayi kusuma yayi alfajir to wannan guda kunsuwa suke shi eh kai ma ya tsaka kowa ya tsaka eh idan ko iza itu min alhana to kenan kaga in ka nifaqul asgar ne wannan wai ka gane fa ba a sanin kowane munafikin dan sahabbai gudun munafici suke hiye da komi ibn mulaika tabi'i ne yake cewa a daraktu 30 min sahaba na riski sahabbai sama da 30 a rayuwata amma dai kowanne cikin su suna gudun munafici kowanne amalin da wannan sahabbai ba su kowanne su suna gure shi amma dai wai mu gane a shahid wannan munaficin nan da ake ne da wancan fi darkil asfal m- munafiqul i'tiqadi shine fi darkil asfal shi wannan nafu wanda mu- mu'minai suna yi musulmi suna yi kenan menene in ka tuba Allah zai yahe ma shi dai ba a so ka mutu kana yi kana yin su tunda wannan waliya Allah ma suna yi eh ya annabi yaqub menene ya annabi yaqub menene munafikai ne sun yi a munafikai waliya Allah ne ko ai kai ya annabi yaqub waliya Allah ne to ya annabi yaqub waliya Allah ne ko na'am to mu je ya abana la ta'manna ala to
قالوا يا أبا إنا ذهبنا ɗaji نستجيب mu je ɗan na'an na farko suka ce babanmu
لا تأمرنا علينا alama da wasu suka ce babanmu ko baka amince mu da yusuf zan mu kiyaye shi arsilu ma ana gadin ko يرتع ويلعب ka aika mu da shi gobe kiyo yayi wasa ya walala me suka yi ana الرياسي sun doki a'a سلوا يا الأولى amana suka doka sun doki amana ko نعم
to sun cika amana لا to ba su cika amana ba ko daya to je ka inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ana fa akalahu dhi'bu namine yanzu to muje
وجاءوا على قميصي بدم كذب waje eh mun ga ƙarya idan mun ga amana amana mun ga ƙarya kuma alƙawari a saba wa inna lahu lahafizun sai alƙawari su kiyaye shi sai kuma wannan su kuma waye ne annabi yakub وليا الله waliyan Allah ne mutafiqun alaihi waliyan Allah ne waliyan Allah ne amma dai kaga sun yi wannan tittiba eh yawa gane kisa ko ga sun yi wa gane kisa ba kuma eh kaga waliyan Allah ne suka suke wannan tittiba suka wannan tittiba kenan da wannan kenan fi darkil asfal zaka gane abin da muke nema darkil asfal inna inda nihim munafiqai itikadi ba munafici ba amali shi munafici amali a duniyar nan tamu ta ta yanzu sai a hankali eh illa man rahima rabbuka ba a ce babu na kirki ba amma dai wallahi sai sai illa man rahima rabbuka kun san fa ita jarraba wannan wa iza itu min hanafa karanta ta dai ka koya yara ba a gane mutum wasu ya hau condition eh shiga fasali dai ka koya eh eh ba a gane mutum wasu ya hau condition ba kawai nan fa da littafin ka a hannu kana jan aya kana kabara wa zaka tsaya kana ba ba ka gane fa wata ran sai an tsora ka wani abu fa eh ba kawai haka kana wace ba ta ba kana wai zai tumin hana eh sai an ai da kai wani ya hau sai an jarraba imaninka a samu amanar dukiya allika ma a ga ka rike ko ba ka rike ba ba shi ne wasu malamai suke cewa jarraba imanin mutum ba ta haka kana ustazu ka ba za a kawai yana an zahir da imanin shi ba ai da kai jarrabobi na imani sai mutum ya shiga eh kenan sai ka hau condition in wata an jarraba imani ne an jarraba ka a ga ka tsallake da yanzu kana nan jika hamsin ba ta biya hannunka ba a sa ka wata kondisiyon a baka dukiya bisa dukiya amanan mutane wajen rabo tun nan za a gane wai za a yi zama na hannun eh nan kusa ma aka rawa kaza a baka da manzarka ba to ka san lahimu kullum kullum lahimu ban mu karamin lahi kullum shi da adam musamman wanda yake kasa kullum mai laifi kasa yake da kowa ai shi barawon biye yanzu da ya saba barawon biye ne yanzu in ya giga ba shine barawon gigan ba barawo yanzu a kana zamla a cikin jama'a ana sa ka wannan kesar haka ana tattara wani kudin ku bai wuce jika goma jika ashirin an ce kai ne aminu sundu kai ne kesar kana ajiwa duka kudin naku ko na sandika ne ko na wani abu ne ko na me duka bai huce ba duka bai huce ba wata jika ɗari ko jika ɗari biyu ake kama a ita ma kayi jere ce ɗan jajus ɗan dizan kayan rike kasa ta to kai wannan wanda kai wannan a goba kai ne ɓarawan duka mai sace miliyoyin gwamnati to shi ne kenan amma ne shi na ƙasan bai kallon abin da ya na ƙasa sai kalli ina kenan ana so a gyara tarbiyya tun daga ƙasan za a gyara sai ta hausa ba ƙaramin ɓarawan na ɓarawan barawon kaji na unguwa ba shi ne da yake zama gagarin barawon na mota na mile ka gaba eh to haka ne muwa kenan ita mana hada nan ba kallon sama za ka yi ba kalli kai da ake tattara koda kudin yara ne na makaranta a baka a ce karba malamai ana raba daidai ko kuma ana jerece yan jaji ɗan jaji ka fara da kanka eh ko kuma kai metir ne metir gane ya aiki ya kare da yaran shi an ci araba ya raba daidai ko aka raba kallahu ga zakka ta malamai an raba daidai to kaga duk wannan yana karkashin wai zawitu min hana kenan kaga wannan wai zawitu min hana fa na huzaifa ne yace huzaifa tun zamanin wancan ma fa yace wannan addu'a ba dan kace Allah ya halaka munafikai gaba daya fa hanya garin ku ba kuwa na'am balle duniyar mu ta yanzu Allah shirye mu gaba daya eh irin wannan abubuwa ne ba wanda ya fi karin su in ka ana wanda iza hadasa ka zabai wai za wa ada ahalaba wai za mai dubba wanda ya karin su kuma musamman yanzu sai dai abinda ake so kan mu mutu akan wannan ko in muna yi a rika yin addu'a mu rika ragewa Allah shirye mu gaba daya kai da labarin ne sai an ho ake gane ba a san mace to ba sai miya ga gane kun san kuma da kona kurawa ita rike amana ba ta yi da wani ustazi ta wace wai ta gani ko a gurin aiki ban gani kaga wani ba malami ne ba bai yi karatu ba bai yi kaza ba ya ga dan ka'ida ne ko a service zai ga dan ka'ida ne tik tik tik ya zo a air ya huta a air bai cin ko bai kinan service bai doka bai hawan komi kuma aya hadisi bai jama eh ko inda bai jama wanda inda wani aka maka Allah ne aka washi gune a gani to da wannan shiriya Allah shirye mu to sai ce babu amma dai munafiki dukkan shi menene duka munafici gaba ɗaya menene bari ya magana duka munafici da sagir inda kabir in menene da aka je da itiqadin da amalin duka bai kamata ba haramu ne a fasa sai dai wancan itiqadi shine yake kai mutum wuta yake hudda ka daga musulunci kuma ka shiga wutan ma kana kalkashin kadar kon wuta amma da shi wannan amali in ayi magana ayi ƙarya ayi kaza wannan ayi ƙarya a kiyaye Allah shi yin gaba da shi wannan laifi ne muke yi kamar yadda muka buga misali waliya Allah ma suka iri ɗaya alibi su gane sun yi amma dai a suka tuko aka ce lata sariba da kuma ko Allah ya gafarta musu to Allah ya gafarta mana gaba da sai ce mi babu ma ya kullu rajul ijazu kiya babun babe ma ya kullu rajul abinda mutum zai ce ijazu kiya idan aka yaba shi ko aka mai wani abuwa kamar sahabbai ma ya kula da kamar aka zo aka daga ka aka yaba ka aka ma aka ma aka ma su sahabbai an musu ga abin da suke cewa sai ya ce kenan ma ya kula rajul abinda ma ya kula rajul abinda mutum izami iza zuke idan aka yabe shi ko aka ziga shi ko aka kaza kenan aka ziga ka ga abin da zaka ci sai ya ce قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني أنا عدي بن أرطعة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون to zigi iri-iri ne ko da kwai zigi na san girma na musamman uwaye mu malamai ko ko san girma irin wannan ko ko ko masu mulki san girma a daga ka kai ne kaza ka yi kowa cikin al'umma ko cikin jama'a ka nuna da kai ka yi kowa kake yi to wani shine ba so aka nuna kai ka yi kowa in karatu ne in me ka rika yi shi da kai wannan ba so ko kuma jama'a so su gana ka kai ne ka iya kaza kai ne malami kaza karatu sai wani ko kokari sai wani ko kaza sai wani wannan ba so a ziga mutum to shine aka ce nan kana rajul min ashabin nabi namiji ya kasance daga cikin sahabban manzan Allah iza zukiya idan aka ziga shi aka yaba shi aka aka aka yi mi aka wasa shi sai ce Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun su addu'a suke suna kota suna Allah la tu'akhizni kaka kama mu bima yaqulun da abinda mutane suke faɗa Allah kaka kama mu kaka kama ni da abinda mutanen nan suke faɗa waga fili Allah ka mini gafara ma la ya alamuna a yanda ba su sani ba kuma ga riwaye da ta zo cikin sha'abul iman wanda bai haƙe hudu sai ya ƙara waje alni hairan min ma yazunnuna kuma Allah ka sanya ni hiye ga abin da suke tsammani waje alni hairan min ma yazunnuna kuma Allah ka sanya ni hiye da yanda suke tsammani kenan su sabon manzan Allah daga kayi ka musu kore ka daga su ka ziga su ka watsa su me suke cewa Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun Allah kaka kama da abinda suke fada waga tilli Allah ka mini gafara akan abinda su sani ba muka ce ruwaya bai haƙi ta kara alni Allah ka sanya ni khairan mafi alheri mimma nuna daga abinda suke fada kenan wannan hadisi mai kantar da mu zigi washi ba a san wannan mun gane sai dai washi kuma na yanzu na makera namu to shi kuma yana yi ai shi wa mishi tamako amma dai ai kuma inda kake tsoron sharrin suka ba su da kwai nasi kuma ana ba su don tsoron sharrin su kamar mutum irin wanda zai zo ya ziga kai ziga kai na maroka namu ne yanzu ai in baka ba shi ba kuma zai kote zai koma zambo yana wani gemin gemin rowa ne to kaga irin wani tsaye ne eh sai goce yana wa ustazai ko to irin wannan malamai suka ce ga wani hadisi ai mishi tambaya da jiwa mun wata 20 da abin da ya tsora wannan dan saboda da tsoron bakin su kana maganin wannan kamar shiga hadisin da muka wance satin ko wanda annabi ce mai wanda zai shigo bisa ibn al-ashira ai shigen wannan ne ai saboda tsoron bakin mutum wata kana gyara ne abin ba a zuciye ka ba kai amma dai a musulunci ba a san zigawa da yabawa da a ɗaga ka kenan siriya ta shiga abin da wani su malamai wancan da suka wuce wancan malamai magabata su hatta su tare jama'a musu suna magana bai wuce su tare mutum da kawo a cikin su zaga magabata wani bai so yi magana ma sama da mutum dan ka aje gaba ana ziga shi a ce ilimi sai shi sani sai shi kaza sai shi to mu kuma yanzu aka ga dai sai dai a hankali eh mu wanzu kawai sai dai mi sai dai a hankali Allah shirye mu abin da suke ne kudin da a kiyaye tauhidi da sallar Allah shirye mu kuma gaba da to daga nan sai mu tashi kenan ruwa ta 100 ko tashi abu sai mu tashi ruwa ta 762 sai mu tsaya daga nan da fata abin da makaranta Allah ba mu lada abin da muke kuskure Allah gafarta mana irin wannan abubuwan da muke faɗi da fitantunu da wani abubuwa Allah shirye mu haukan daidai mu ma gaba daya tunda wani abubuwan shirya shirya ta ubangiji ce wa ma kunna lana hatadina laula an hadana Allah to Allah shirye mu gaba ɗaya daidaita mu ya ɗora mu kan tafarkin shi Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka